الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ne yau 29 ga watan zulka'ida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkutufin dawani na addoktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin nan na nuniya ta al'imamul kahatani kuma wannan shine darasinmu na arba'in. a cikin wannan littafi mai albarka 40 ko 39 40 ko mun karanta baiti na 69 kusan shi muka karkare sharhinsa la talqa mubtadi'an wala mutazandiqan illa bi absati malik al-gadban bayan wannan baiti inda malam ya gaya mana yadda ake mu'amalantar ainihin wato yan bid'a kuma inda ya karkasa mana su akwai wanda ake mu'amalanta su mu'amala irin ta baitin al'imamul kahatani akwai kuma wanda ake mu'amalanta su saɓanin haka duba da bayanin da muka yi wanda ya gabata darasin da muka karanta kusan sati kusan darussa guda biyu da suka gabata sannan mun tattauna game da baiti na saba'in daidai walwaƙafu fil ƙur'ani khubthun batilun وخداء كل مذبذب حيراني inda yake cewa walwaƙafu fil ƙur'an akwai wato masu aƙidar attawaƙuf game da alƙur'ani makaluki ne ko ba makaluki ba ne to alwaƙafu shi ma fil ƙur'ani game da alƙur'ani to ya zan yi ni ba na sam samu ku abinku ba ba aji zan yi ku ne za ku ko ku karo bolin ɗin amma ni ai na sa abin da zan ko gurin ne mai ba da haka alwaƙafu fil ƙura'ani khubutun batilun wato wannan aƙida ta at-tawaqquf game da alqur'ani ita ma aƙida ce wadda take marar kyau game da su wayannan wato masu at-tawaqquf din wata firka ce ita ma daga cikin firak na bata bayan wancan firkokin da muka sani a baya wayanda su aƙida su shine su ba za su ce alqur'ani makhluqi bane ba za su ce kuma ba makhluqi bane to wannan su mala yake son ya ja hankalinmu da kuma tsoratar da mu game da aƙida su cewa aƙida ce gurɓatacciya kuma aƙida ce ɓatacciya wa khida'u kulli muzabzabin hayrani kuma wato yaudara ce daga dukkan wanda yake muzabzabin wanda yake kai kawo hayran wanda ya zama ɗimautacce to wannan kusan shi wannan baitin akan abin da muka tattauna kenan ko wanda alwaqafu fil qur'an bi haythu la yu'taqadu annahu kalamullah wato alwaqafu fil qur'an shine ta yanda mutum wai shi ba zai kudurce cewa alqur'ani zancen Allah bane allazi takallama bihi haqiqatan aw la yu'minu al-mar'u bi ma'ani bi ma'ani asma'illahi wa sifatihi 'ala al-wajhi alladhi yurdihi subhanahu wa ta'ala hadha al-waqf huwa ainu ta'dil wannan shine ainihin aqidat ta'dil game da sufofin Allah subhanahu wa ta'ala kace kai ba za ka yarda cewa alqur'ani zance ne na Allah ba ko kuma ba ka da ba za ka aminta da ma'anonin sunayen Allah da sufofinsa ba bisa fiskar ko ta irin fuskar da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya yarda a sufanta shi ko kuma a jingina masa suna zuwa gare shi wannan shine ainihin at-ta'dil da haka shi sa al-Imam al-Qahtani yake sufanta shi da al-khubur wa wasafahu bi annahu batil wa wasafahu bi annahu min al-hayra wash-shakk na'udhu billahi min min ash-shakk wal-hayra har ma ya kawo mana wani wasu baitoci na Fakhruddin Ar-Razi wato fakharuddin razi a cikin kamar yadda mai tabakatun shafi'iya a al'imamu subiki ya kawo wannan magana ta ainihin wato fakharuddin razi nihayatu ikidamil uquli ya qalu wa aktharu sa'yi alalamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa aktharu dunyana adan wa wabalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لك زام تاشي بيتنا سبعين دقيقة هو قال المؤلف رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني وقل yake cewa ka ce gairu makhluqin kala wa qul ka ce kalamu ilahina zancen Ubangijinmu gairu makhalukin ba abin halitta ba ne, domin zancen Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah, sifar Allah ku ba makhalukiya ba ce, da haka aƙidar ka waƙul ka faɗa karka ji tsoro, kalamu ilahina ka ce zancen Ubangijinmu gairu makhalukin ba abin halitta ba ne, wa ajal kuma kai gaggawa wajen faɗin haka, wala ta kuwa ni karka zamanto mai sauna karka zama mai nawa fil ijabatu wajen amsawa in an ce da kai kalamun lahi ko kalamu ilahi na gairu makhluqin karkai wani jan kafa ko nawa ko jinkiri wajen ba da amsa kawai ka ce zancen ubangijinmu ba makhluqi bane yubayyinu nazimu fi hadha albayt a cikin wannan baiti al-imam al-qahtani yana bayyana annahu yajibu wajibi ne an ta'taqida ka kudurce wala tatawaqqafa kar ka tsaya a tawakuf inda inda ko kar ka tsaya wato a kar ka kudurce wato a wajibi ne ka kudurce kai wala ta tawakkafa kada ka yi tawakkufi tsayawa kama ta tawakkaful mu'attila kamar yanda mu'attila suka tsaya akan katanga suka yi tawakkufi kar ka tsaya akan katanga irin wato tsayawa kan katangar da mu'attila suka yi game da wannan sifa ta Allah madaukakin sarki annal qur'ana kalamullah ka kudirce ka kuma faɗa ka nanata ka shelanta kar ka ɓoye ya zama aƙidar ka a santa a haka cewa zancen ubangijinmu Allah ta'ala gairu makhluqin ba abin halitta bane wa an tusarriha bidhalika kuma kar kai ɓoye ɓoye kar ka yi taqiya wajen bayyanar da aƙidarka ka wa an tusarriha ka fito baro-baro bi zalika da wannan aqida ajilan kuma da gaggawa fa ghaira ajilin ba tare da wani nawa ba ai biduni tawanin ba tare da wani nawa ba auta akhirin ko jinkiri auta suwifin ko bata lokaci karka tsaya wani bata lokaci karka tsaya jinkiri karka tsaya nawa fito baro-baro ka nuna ga aqida ka alqur'ani ba makaluki bane an shi ma wanda yake cewa makhalukin ne alkur'ani makhaluki ne bai ji kunya ba bai ji kunyar Allah ba bai ji kunyar malamai ba bai ji kunyar al'ummar musulmi ba haka yake fitowa ya bayyanar da aqida samarar kyau gurbatacciya rubabbiya to dan me yasa kana da aqida mai kyau zaka yi ta kwana kana ta boye boye da ita wal maqsudu bil wani abinda ake nufi da alwani alkaslani almusawwif wato shine malalaci mai bata lokaci kafin yayi abu to shi ake kira wani to karka zama irin wannan wajen ba da wannan amsa in an tambaye ka famata masu ilta wai duk sanda aka tambaye ka anil qur'ani game da alqur'ani aqida ka kakka boye ta faqul ka ce huwa kalamun lahi tabaraka wa ta'ala ghairu makhluqin ka ce zance ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala ghairu makhluqin kuma ba abin halitta bane wala tataraddad fil ijabati kada kai kwan gaba kwan baya wajen bada amsa kada kai ainihin wato shakka wajen bada amsa wala takun mutashakkikan aw mutaraddidan kar ka zama mai kokonto ko mai kwan gaba kwan baya wajen bada amsa bal a aka kai haka ƙulha faɗi amsar kai tsaye biyaƙinin da sakankan cewa wa sidikin da gaskatawa wa amanatin da amana wa ikhlasin da kuma ikhlasi karka ɓoye na fata an gane yawa wani ma ya fito ya ce ga aƙidarsa kowa ya san aƙida ce lalatacciya gurɓatacciyar aƙida ma yana tallata ta dan me yasa kai zaka dinga kwane-kwane kar a ce maka kaza kar a ce maka kaza fito ka faɗa yadda kowa yake tallatawa kai ma tallata taka baiti na saba'in da biyu ahalu shari'ati aikanu bi nuzulihi ahalu shari'ati aikanu bi nuzulihi والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إن كليهما ومقام جهم عندنا سيان أهل الشريعة ومؤمني كنا masu bin shari'ar musulunci masu bin alkur'ani da sunna aikanu sun tabbatar sun kuma sakankance binin zulihi da saukar Ubangiji subhanahu wata'ala irin saukar da ta dace da shi. Wannan aƙidar dukkan masu bin shari'a ba ‘yan addinin baɗini ba, masu bin shari'a nassi alkur'ani da sunna sun tabbatar da nuzulihi saukar Ubangiji subhanahu wata'ala. Walƙa'ilu na bi halƙihi shakalani masu ainihin wato bin zulihi waɗanda suke kai suka sakankance bin zulihi da saukar alkur'ani afwan ahalus shari'ati masu ma'abota riko da shari'a aikanu su ne suka yadda suka kuma sakankance binin zulihi da saukar alkur'ani walƙa'iluna bi khalqihi wa'anda kuma suke da aƙidar faɗin cewa alkur'ani makhaluki ne shakalani kala biyu ne wata jannabin lafazaini ka kuma nisanci lafuzzan nan guda biyu inna kilaihima kaga lafuzzan nan guda biyu wa makama jahamin da matsayin jaham ibn safwan wanda shine wanda ya dasa aƙidar jahamiya inda namu a wajen musiyani duk abu ɗaya ne duk iri ɗaya ne da wanda suke da waccan aƙidar da aƙidar jaham bin safwan ba bambanci ahlu shari'ati suwaye ahlu shari'ati ce ai almu'minuna al-khullasu wato sune muminai masu tsantsan ikhlasi muminai masu tsantsanta Allah da bauta alwaƙafuna inda kitabillahi waɗanda suke tsayawa ƙyam wato daidai inda littafin Allah ya tsaye da su azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam suna tsayawa daidai inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tace su tsaya allazina la yatajawazuna alqur'ana su ne waɗanda ba sa ƙetare alƙur'ani wal haditha da hadithi fi ma ya lillah cikin dukan abin da yake wajaba ga Allah wa ma ya juzu alaihi da abin da yake halatta ga Allah wa ma yamtani wa alaihi da abin da yake hannuwa a jingina shi ga Allah da aka ba sa ƙetare alƙur'ani duk wata sufa da ya wajaba wato ta wajaba ga Allah suna tabbatar da ita duk siffar da take ja'iza ce a haƙƙin Allah suna bayaninta duk siffar da take korarriya ce ba a bar hanawa ce a siffanta a siffanta Allah da ita su ma suna yin haka bal yaqifuna inda hududin nusus zaka samu ainihin wato ahlus shari'ati ai almu'minuna al-khullasu kenan zaka same su yaqifuna suna tsayawa inda hududin nususi a daidai inda nassi ya tsaya iyakokin nassi a nan suke tsaya ba sa tsallakewa fal'ilmu indahum su ilimi a wajensu ƙalallahu ƙala rasuluhu ma'a fahimin sahabati wasu salafis salihi li hadal ƙaun ka ji aƙida tsabtatacciya tatacciya wadda babu ƙura babu gurɓata a cikinta su ne masu cewa ƙalallahu Allah ya ce ƙala rasuluhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Allah ya ce manzan Allah ya ce ma'afahamin salafi as-sahabati tare da fahimtar sahabbai wa salafi salihi da magabata na ƙwarai lihadal qaul an gane ko yawa ga wannan magana da aka su ne waɗannan fahim muƙinuna su ne masu sakankancewa gairu mutashakkikina ba masu kokonto ba bi ayyi wajihin min wujuhi shakki ta kowace fuska daga cikin fuskokin kokonto bi annahu kalamu rabbil alamin ba sa cikin wannan kokonton sun yadda sun sakankance da cewa alkur'ani zancen ubangijin talikai ne allazi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu wanda daga Allah ya faro zuwa ga Allah zai koma wa annahu ghairu makhluqin kuma zancen Allah ba makhluqi bane wannan shine kai tsaye kuma wannan aqida ce da in ka shiga alqur'ani zaka samu ayoyi da yawa suna mara maka suna mara wannan aqida baya in ka shiga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu hadisai da yawa da suke mara wannan aqida baya cewa alqur'ani ba makhluqi bane وبعد أن بين رحمه الله عقيدة السلف الصالح bayan al'imamul ƙahatsani rahimahullah ya yi bayanin mecece aƙidar magabata na ƙwarai allaci ya jibu wadda take wajaba an yi a da ha kullu musulmin wadda yake wajaba kowane musulmi ya ƙudurce ta wala ya hidu an haƙi da an mulatin kuma kada ya bauɗe ya karkace mata ko kaɗan shine ƙida an mulatin ko kaɗan kada mutum ya saba ya goce wa wannan aƙida ta salafu salih wa huwa wannan aƙida ita ce annal qur'ana kalamullah alqur'ani zancen Allah ne gairu makhluqin ba abin halitta bane Allah zai takallama bihi haqiqatan wanda Allah ta'ala yayi zance da shi kuma zance na haƙiƙa a kaza yi bayyinu mawaƙifan nasi al'imamul ƙahatsani a nan ya shiga yin bayanin wato matsayar mutane fil mas'alati game da wannan mas'ala ta halkul ƙur'an fa'innahu mun ƙasamu ila ƙismaini domin su mutane sun kasu ne kashe biyu bal kai ba ma kashe biyu ba ila a ƙasamin zuwa kashe-kashe lakin nan nazimu sai dai al'imamul ƙahatsani yuridu a nan yana nufin an yazkura ula'ika ya ambata maka waɗancan allazi na sarraho bilƙauli wayanda su ne suka fito ƙarara da aƙidan nan bi halƙil ƙur'ani cewa alƙur'ani makhaluki ne a kansu musamman akwai wasu amma da wayannan yake suwaye wa humul jahamiyatu wal mu'tazilatu su ne wato ƙungiyar nan ta jahamiya da ƙungiyar mu'tazila waɗannan su ne suka fito ba kunyar Allah ba kunyar nusus na alƙur'ani da sunna suka fito ɓaro-ɓaro suka ce alƙur'ani makhaluki ne walƙismul akhar akwai kuma wani kashin daban humul ladina abbaru bi alfazin ukhra su ne wanda suka fassara da wasu lafuzzan daban ka kaulihim kaman faɗin su innahu shi fa zancen Allah din nan ibaratun aw hikayatun suna cewa ibaratun ai bayyanawa ne ma'ana ba shine zancen Allah ba wato shi alqur'ani yana bayyana zancen Allah ne wa hikayatun yana labartawa ne an kalamin lahi game da zancen Allah ba shi bane zancen Allah ba labartawa yake da kuma bayyana zancen Allah aw ko kuma ka same su tawakkafu sun yi tawakkufi sun tsaya kan katanga su sun ce ba za su ce makaluki ba ne ba za su ce ba makaluki ba ne kamar suwa sai ce wa humul maturidiya su ne masu wannan aƙidar wato wato a ƙungiyar nan ta maturidiya wal ash'ariya da kuma asha'ira wa man naha nahwahum da wanda suka nufi manufa irin tasu wa kulluha dukkanin wannan aqidu ta'udu ta'ulu ila alqawli bi khalqi alquran da wayancan da suka ce alqur'ani makhluqi ne da su maturidiya da asha'ira da suka ce a shi alqur'ani nan ibaratun an kalamillah aw hikayatun an kalamillah aw tawaqqafu ko kuma wanda suka yi tawaqqufi dukkan wannan dai yana komawa ne ilal qawli bi khalqil qur'an zuwa ga waccan gurbatacciyar aqida ta cewa alqur'ani makhluki ne wa tufdi ila ta'dil kuma wannan aqida ita ce take haifarwa ko take kaiwa zuwa ga ta'dil inkarin sufar Allah madaukakin sarki ko kore sufar Allah domin at-ta'dil shine sarfu a sarfu sifat amma ma'ana has sahih wannan shine ta'dil a kore wata sufar Allah maɗaukakin ko a karkatar da ma'anar wata sufa ta Allah maɗaukakin sarki daga ingantacciyar ma'anarta a bata wata gurɓatacciyar ma'ana wannan ita ce ta'dil to wa'annan aqida wannan aqida ta khalqul qur'an ita ce da duk masu kwana-kwana a gefanta duk gaba ɗayan ka koma suna komawa ne ko ka tattaro su suna komawa ne zuwa ga alƙaul bi khalqil qur'an wanda wannan aqida ta khalqul qur'an ita ce take kaiwa ko take haifar da at-ta'dil wa qawluhu da faɗinsa wata jannabin lafazaini ka kuma nisanci lafazzan nan guda biyu inna kilaihima domin ga baki ɗayansu wa maƙala jahamin da ita da su da maganar jaham ibnu safwan inda namu a wajen musiyani da abu ɗaya ne ba bambanci tsakanin aƙidar jaham bin safwan da masu aƙidar cewa alqur'ani ibaratun an kalamillah ko hikayatun an kalamillah ko kuma alladhina tawaqqafu duk a wajenmu da su da jaham bin safwan siyani duk abu ɗaya ne مقصوده بذلك أبند إمام القهطاني كنفي أنا أنه يجب عليك أيها المسلم واجبين أكنك يا كي دنقوا مسلمي المستقيم على الجادة wanda yake miƙe akan tafarki ba wanda ya karkace daga kan tafarki ba alwaqafu inda inda alkitabi was sunna wanda yake taka burki ya tsaya daidai inda alqur'ani yace ya tsaya yake tsayawa cak inda sunna tace ya tsaya an naqifa inda hadal haddi an gane ko mu tsaya a daidai wannan iyakar mu tsaya inda alkur'ani da sunna ya ce suka ce mu tsaya mu tsaya iyanan kamar ƙalar imamu ahmad kamar yadda imamu ahmad yake cewa la nasifullaha illa bima wasafa bihi nafsa wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal haditha shikenan ka huta mala in kana ganin kana neman aƙida wato safiya tatacciya wadda babu takallufanci ba wahalar da kai a cikinta saboda tana da goyon bayan alkur'ani da sunna ita ce wannan aƙida imamu ahmad bin hanbal yace la nasifullah ka gan mu nan ba ma sufanta Allah illa bima wasafa bihi nafsahu duk sufar da kaji mun faɗa mun ce sufar Allah ce to Allah ne ya sufanta kansa da wannan sufar to mu ma za mu sufanta shi da ita wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sai kuma in manzansa ne sallallahu alaihi wasallam ya sufanta shi da wannan sufa dan babu wanda ya san Allah irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne in ka ji mun ce abu kaza sufar Allah ce a alqur'ani muka ganta in muka ji muka ce abu kaza sufar Allah ce to manzan Allah ne ya faɗa a cikin hadisi sahihi to mu kuma duk inda aka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ba ma wuce na inji Imam Ahmad yace ka gan mu in aka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alqur'ani sunna to la na tajawuzul qur'ana wal haditha mu kuma inda in ma muna da matsala da kai to mu matsalar mu shine ba ma wuce iyaka ba ma tsallake alqur'ani ba ma tsallake sunna haka in dai alqur'ani yace to mu shikenan an gama muna tattaunawa da kai daga ka kawo mana hujja daga alqur'ani bisa fahimtar magabata mu ka gamsar da mu za mu janye maka kana kawo mana hadisi sahihi wanda babu kura a kansa malaman musulunci sun inganta shi shikenan da baka baka bamu da masauran matsala da kai an gane ko amma kai kwashe kwashen ka ba goyen bayan aya alqur'ani babu goyen bayan hadisi sahihi wani wata wata aqida ko rubabban hadisi ma babu hadisin da ya goyi bayan ta kuma a zuwa sallama maka kuma ba za a ja da kai ba akan ta kuma ba za a nusantar da kai a ce ga tafarki na daidai ba ka koma cikin aqawilu thiqat fi ta'wilil asma'i was sifat shine cikakken littafin aqawilu thiqat fi ta'wilil asma'i was sifat na al-imam Zainuddin al-Mar'i ibn Musa al-Karmi al-Maqdisi al-Hanbali wanda ya rasu shekara ta 1122 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam وإن الكلام الذي قالته بعض الفرق الضالة yace domin zantuttukan da wasu cikin ƙungiyoyi na ɓata suke faɗa la farka baina huwa baina kalami jahan bin safwan gaskiya an ka kalli maganganun su da maganar jahan bin safwan ba bambanci shi yasa yace inda nasu yani a wajen ba bambanci da abu ɗaya ne allazi sarraha wanda shi jahan bin safwan bai yi raba-raba ba bai yi wani kewaye-kewaye ba ba shan fate-fate ya dinga yau matsalar ba dare da ya kutsa bil qawli bi khalqil qur'an shi aqidarsa kenan kawai yace alqur'ani makhluqi ne nace aqidar jahan bin safwan to duk wanda suke ta raba-rabe shi ya mafi su jara'a an gane ko domin shi yayi karfin hali ya fito ya nuna mummuna aqidarsa su kuma sun ce a ba haka bane ai suna ta kewaye kewa kuma abinda duk suke maganar akai in ka koma za ga daidai yake da maganar da jahan bin safwa ne sawa'un ulaika alqailin sawa'un wa'yancan da suke cewa bi annahu khalaqahu fil hawa suke cewa wai alqur'ani Allah ya halicci zancen sa ne a iska fasumi amin alhawa sai aka jiyo zancen daga iska kaji fa awul qailin ko masu cewa innahu alma'ana alqa'imu bin nafsi wai shi alqur'ani ko zancen Allah wata ma'ana ce samammiya a cikin zuciya ko kuma a hankali amma ba a iya furta ta da baki ba a iya furta ba a iya yin ta da lafazi ba a iya furta ta domin al-ma'ana al-qa'im bi zati ay al-ma'ana al-mawjud dakhil an-nafs aw al-aql wa laysa al-malfuza bil kalam ba a iya yin lafazin ta a furta ta a zance wasu sun ce wannan shine zancen Allah awul ƙa'ilina ko kuma masu cewa annahu takallama bihi marratan wahida suka ce sun yarda Allah yayi magana amma sau ɗaya tak yayi magana bai ƙara yi ba takallama bihi yayi zance da shi marratan wahida sau ɗaya thumma lam ya'ud ba'da zalika mutakalliman sannan tun daga nan bai ƙara yin magana ba yanzu wannan kamala ce yanzu wannan wasu kuma suna ganin aqidar su ce wannan sun girmama Allah sun tsarkake shi su a ganin su awul qa'ilina bi annahu ibaratun ko kuma masu cewa shi fa zancen Allah nan bayyanawa ne au hikayatun ko labartawa ne an kalamin layi game da zancen Allah wani hawi zalika min al fasida da makamancin haka daga cikin zantuttuka waɗanda suke ɓatattu gurɓatattu fa kullu ha dukkanin su la farqa baina hawa baina aqidati jaham bin safwan dukkanin su ba su da maraba da aqidar jaham jahami bin safwana allazi sarraha bil qawli bi khalqil qur'an wanda ya fito baro baro da aqidan nan ta alqur'ani makhluqi ne walidhalika wasafa ba'd ahli ilmi da haka ne ma zaka samu wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suka siffanta kullu man kharaja an manhajis salaf suka ce duk wanda ya fita daga tafarkin magabata fil asma'i was sifat a cikin sunayen Allah da sufofinsa bitajahumi suka ce bajahami ne kawai kara tsaya wani kwana-kwana an gane ko duk wanda game da al'asma'u was sifat ya fita daga manhajus salaf to suna siffanta shi da attajahum suka ce ba jahame ne ko kun salafiyan alal jadda ba wani abin nan kun salafiyan alal jadda ai ilzam manhajas salafis salih wal mustaqim kalazumci tafarkin magabata na kwarai miƙaƙƙen tafarki kawai shi kenan duk wata hayaniya ka watsar da ita duk wani kiraye-kiraye kakka saurare shi kun salafiyan alaljada kawai kun salafiyan alaljada karka dinga zigza kawai ba hanyar sak baiti na saba'in da hudu ya ayyuhas sunni khudh bi wasiyati ko kun fara bacci ne ya ayyuha sunni khudh bi wasiyati واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان واسمع بفهم حاضر يقظان الإمام القهطاني كنا bayan ya ce kun salafiyan alal jadda sai ce ya ayyuhas sunniyu ya kai ahlus sunna khudh bi wasiyati kai riko da wannan wasiyatawa waqsus bi dhalika jumlatal ikhwani kuma ka keɓanci wasu jumulla wasu taron ‘yan uwanka musulmi bi zalika da wannan wasiyatawa ka keɓanci wasu ‘yan uwa musulmi da wannan wasiyatawa su ma ka isar musu da ita wa ƙabal wasiyata karɓi wannan wasiya wasiya ce ta mushfiki mai tausayinka mutawaddidin mai ƙaunarka wasma ka kuma saurara bi fahamin saurarar da wata irin fahimta hadirin ya ƙazani wato fahimta wadda ta ce mahalarciya ya ƙazani wa tsakakkiyar fahimta huna a nan yunadi al'imamun ƙahatsani yana yin kira wa ya du'o ikhwanahu ahalar sunnati wal jama'a yana kuma kira zuwa ga ‘yan uwansa ahalar sunnati wal jama'a wal muslimu lahu sharafu shi fa musulmi yana da daraja ne bi an yi ƙala lahu sunniyun darajar musulmi a ce masa ahalus sunna ne shi wal muslimu musulmi lahu sharafu yana da daraja ne bi an yi kala lahu sunniyun a ce da shi sunni shi sa zaka gani ko dan bid'a ka ce dan bid'a ne zafin kalmar yake ji gashi ba sunna yake ba kuma baya so a ce sunna yake kamar yadda ka san jahilci wani irin wata irin kalma ce da ta fiye bakin jini ko shi jahilin kinta yake yanzu kaga turun jahili ka ce masa a jahili ina ganin sai kun je police station dan karshen cin mutunci ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai taba zuwa makaranta ba kaga sunansa na yanka jahili ne bai iya jan aya bai iya jan hadisi bai fahimci komai ba addini kaga sunansa na yanka jahili kenan amma an ka ce masa jahili za ku yi faɗa ne haka akwai kalmomin da ba su da daɗi mai su ma baya son su daga ciki har da ɗan bida kalmar nan ba ta da daɗi an gane ko sai yake cewa huna a yake cewa wal muslimu da haka shi musulmi lahu sharafu yana samun daraja ne bi an yi ƙala lahu sunniyun in dai ba wannan suna ake gaya masa ba in dai ba ce ma kai mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne to wani suna kake so a gaya ma in dai ba za a ce maka ya kai mabiyin sunnar manzon Allah a wannan daukaka ce ai wani yana bin sunna wani kato ma kuma in an gaya masa yana jin daɗi an jingina shi zuwa ga wannan mutum amma a ce maka ya kai mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan yabo ne sosai kira suna ne da ya kamata ka waiwaya da ƙarfi ka amsa wa an yi ƙala lahu salafiyun ko kuma a ce maka ba salafi haka ce ba salafin ai ba wani ba wani abu bane kirkirar ya salaf ana nufin mai bin tafarkin magabata shi yasa aka ce salafiyun ana nufin ya kai mai bin tafarkin magabata ya kai mai bin tafarkin abubakar da umar da usman da ali mai bin tafarkin tabi'ai da atba'u tabi'in shine salafi wa an yi ƙala lahu innahu min atba'i salaf ko kuma a ce da shi shi mai bin salaf ne au annahu min ahli sunnati wal jama'a ko a ce shi yana cikin ahlus sunnati wal jama'a ma'ana yana cikin mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'ar da suke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aw annahu min al jama'a ko kuma a ce ai shi ma fa yana cikin jama'ar ana nufin jama'ar da suke kwaikwayon bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aw min ahli sunnati ko kuma shi wannan yana cikin ahlus sunna aw ahli al hadith ko yana cikin ahlul hadith ma abota da an yi magana su ce wato taɓanika ji hadisi wato da an taɓa shi ya ce shi fa hadisi ma'abocin hadisi kenan au na hawi zalika ko makamancin haka minal alqabi sharifati daga cikin laƙubba masu daraja duk wayannan alqab din kanka dinga kyamar su in dai lakabin zai zai hada da maganar kai mabiyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ai wannan lakabin ba wani ba wani lakabi bane mai muni التي ربما ضاقت بها بعض الأحزاب زرعا wanda wasu daga cikin ƙungiyoyi sun kasa jurewa irin waɗannan sunaye wato za ka samu wasu jama'u wata jama'ar ko kuma wasu mutanen ba sa iya jurewa shine ainihin wato rubba ma baqad biha ba'dul ahzabi zar'an wasu daga cikin mutane za ga irin waɗannan kalmomin suna kuntata musu ba sa iya jure su fa alayka ayyuhas salafi an tasbuta ya kai mai bin tafarkin magabata na kwarai salafi an tasbuta ka tabbata ka kafe ka daudil asham kamar dutse wanda ya kafu mai tsayi a tsaya kawai kyam wala ta'ba bi na'iqin na'iqina wai kada ka damu shine wala ta'ba kar ka damu bi na'iqin na'iqina da hayaniyar masu hayaniya an gane ko wa dajiji dajina da ihun masu ihu ko gunagunin masu gunaguni shine dajij kar ka damu wa siyahi sa'ihina da kururuwan masu kururuwa dukkan ta dame ka fa ahlus sunnati wal jama'a wahum sune man wafaqal haqqa sune man wafaqa wanda yayi muwafaqa ya dace da gaskiya walau kunta wahadaka ko kai kai kadai ne fa za a iya ce maka ahlus sunnati wal jama'a a ce misali kaf a ungoku ko a ungarinku kai kadai ne mai mai kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunka da ayyukanka to ko kai kai kadai ne kai kadai gayya ne ai za a iya ce maka ahlus sunnati wal jama'a kama qala abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya faɗa ka duba jami'ul hadith na al-imam suyuti mujalladi na takwas shafi na 78 wa ithaful jama'ati bima ja'a fil fitan wal malahim wa ashratis sa'a da kuma wannan littafi ithaful jama'a bima ja'a fil fitan wal malahim wa ashratis sa'a li shaykh hamud at-tuwaijiri eh akwai akwai malami hamud tuwaijiri ya rubuta littafi ittihaful jama'a to ka duba cikin wayannan littafai dan kaga wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud yana cewa falzami sunnata wa kun salafiyan alal jadda aga shi wannan maganar ba sabuwar magana ba ce kan wani ya ce ita ma wannan kalmar bid'a ce ba ita a magabata Abdullahi dan Mas'ud yake cewa falzami sunnata ka kankame sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka lazimce ta wa kun salafiyan alal jadda ka lazumci ta farkin magabata karka karkace ya ƙulu ya ayyuhas sunniyo mamul hatsani yana cewa ya kai ahlus sunna ilzami sunnata ka sake lazumta sunna alayka bi ɗariƙi sunnati na umarce ka na wato na wato abinan alayka na hore ka bi ɗariƙi sunnati da tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam id annahu ɗariƙul janna domin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin aljanna kenan dariƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dariƙar aljanna kenan wansaha ikhwanaka almu'minina kuma ka cigaba da yawa ƴan uwanka mu'minai nasiha bittiba'i zalika dariqi da bin wannan dariƙa ta manzan Allah saki dariƙa kowa ka rike dariƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saki kowane shehi kama babban shehi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane yawa shehin shehunnai kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda ka rike wannan kuma ka dinga yi wa ƴan uwanka nasiha akan haka kullu man laqitahu duk wanda ka hadu da shi aw arabtahu ko ka san shi aw istata'ta al-wusul ilayhi ko ka samu ikon haduwa da shi ko kaiwa zuwa gare shi min ikhwanika fillahi daga cikin ƴan uwanka wato wanda kuka kuka hadu dan Allah alladhina yasiruna ala hadha al-manhaji wa'inda suke tafiya akan irin wannan hanya to ka ci gaba da gaya musu ilzamis sunna an gane ko da ka haɗu da ɗan uwanka ko gaisa ka ce ilzamis sunna ya ce insha Allah sai ku ci ka haɗu da ƴan uwanka an an waza a waza ya ce to ilzamus sunna ce insha Allah sai a tafi haka ka ci gaba da yi wa ƴan uwanka nasiha walidhalika amarana wa dalaba minna an nubayyana zalika da haka shi sa imamul qahtani ya umarce mu ya kuma neme mu da mu bayyanar da hakan li kullil ikhwani ga dukkan ‘yan uwa as-sa'irina ala hadal manhaji salafi as-sunni wa'yanda suke tafiya akan wannan tafarki na magabata na kwarai na koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam almuntamina lahu waɗanda suke jinginuwa zuwa ga wannan tafarki wala ya anika man ya tabarramu aw ya takhawwafu min hadal laqabi karka damu da wanda yake jin haushi ko yake tsoron irin waɗannan laƙubba din karka damu wani in ya fito sai dinga a ni fa ba ni ba dan izala bane a ni ba dan kaza bane a ni ba dan kaza bane a karka damu da wannan wala ya anika man yatabarram aw yatakhawwafu min hadha al-laqab irin waɗannan alqab din ahlus sunna wal jama'a atba'us salaf salafi da sauransu wayannan sunayen karka damu ko da ka haɗu da wanda shi an gaya mai yake jin haushi au ya takhawwafu min hadha laqab ko kuma yake jin tsoron irin waɗannan laqabban ka a rataya masa su kama kamar yanda kuma a hannu guda annahu yanda al'amarin yake la yunzaru ba a kallon ila man qad yutalaqabu bihi ga wanda shi ana yi masa laqabi da ahlus sunna wa huwa la yumathiluhu amma baya misaltuwa da ahlus sunna ba abun ba da awa bane an gane ko yawa kar kuma wannan shi ma ya dame ka wanda shi kuma so yake a gaya masa sunan ma kar ka kalli wanda ana rataya masa wannan suna amma kwata-kwata bai yi misali da su magabata na kwarai ba bai yi misali da masu bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan kuma ko da ana kiransa da wannan sunan ai ba wai suna ba jam'iyyar siyasa ba ce na ba ta gane da haka ba wai magana ba ce ta kawai a kira ka da sunan kawai a aiki ko ba karate kanka da waɗannan sunayen ba kawai ka yi aiki ko a kira ka da waɗannan sunayen ko ka a kira ka da wannan sunayen kawai ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai ko a ce maka dan izala ko a ce maka ba dan izala ba ko a ce maka kaza kawai wannan sunan ba shi ake da bukata ba abinda ake bukata kai koyi da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko an kira ka da wannan sunan in kana bin tafarkin da ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan sunan ba shi da wani amfani jingina maka shi fal ibratu bil haqa'iq abun lura gaskiyar al'amari shi ake lura da shi la bid'awa ba ikirari ba wal baharaja da ado ka dauka ahlus sunnan ado ne ana magana ai kai ahlus sunna ne to me yake nuna haka ai ba wai bakan kirji ka dinga faɗa ba maganganunka sun dace da haka aikinka ya dace da haka in aka kalle ka za a iya ganin athar na kai mai bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan shine abin da ake so a gani naka abun ba ikirari bane laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab an gane ko da aka ba buri bane abun فالناظم رحمه الله تعالى الموجه النصوح الشفوق المتودد الذي يحب لإخوانه المسلمين من أهل السنة ما يحب لنفسه الإمام القحطاني رحمه الله الموجه مي فسكن تروى النصوح wato tsantsar mai fuskantarwa a shafuku mai matukar tausayi almutawaddidu mai kauna alladhi yuhibbu li ikhwanihi almuslimina wanda yake kauna daga ƴan uwansa musulmi min ahlus sunnati daga ahlus sunna ma yuhibbu li nafsihi irin abin da yake so kansa min al min alkhairi na alkhairi wa yakrahu lahum yake ki musu ma yakrahu li nafsihi abin da baya so wa kansa min sharri na sharri to shine fa anan yuwajjihu almuslimina yake fuskantar da musulmi ahlus sunnati ila al-akhdh bi hadha al-mu'taqad zuwa ga yin riko da irin wannan aqida wal'abdi alaiha bin nawajiz da kuma rike ta kankam da cije ta da haƙora wa huwa aƙidar ita ce annal ƙur'ana kalamun lahi azzawajan aƙidar da ake ta maimaita ma ka yadda cewa alƙur'ani zancen Allah ne mai girma da ɗaukaka wa an yabta'ida an kulli man yukhalifu hadha al kuma ya nisanci dukkan wanda yake saba wa wannan aqida min ad-dawa'ifil munharifa daga kungiyoyi karkatattu bi gabdin nazari ba tare da la'akari an musamma ya tiha da sunayensu ba ba ruwanka da sunayensu au alqabiha ko laqubban da ake musu au da'awiha ko ikirarin da allati tad'iha ikirarin da wannan kungiya take ikirari da shi karka ba tare da la'akari da wannan ba wa kullun yadda'i waslan li laila wa laila la tuqirru lahum bidhaka sai malai ya kawo wani baiti ya ce wa kullun kowanne yadda'i waslan li laila yana da'awar ya haɗu da laila kowa a cikinsu yana da'awar ya haɗu da laila wa laila ita kuma laila la tuqirru lahum bidhalika bata yadda da cewa ta haɗu da kowa daga cikinsu ba fal'ibratu bi sihhatid dalil abun lura ingancin dalili ala sidikin tilka da'awa an gane ko wato fal'ibratu abinda ake lura da shi bi sihhatid dalil ana kallon ingancin dalilinka ala sidiki tilka da'awa bisa ga gaskiyar wancan ikirari da kake yi me dalilinka na cewa kai ahlus sunna ne an fahimta ko to wannan shine wadda'awa in lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau wannan mun karanta a can baya su ikirare ikirare ikirari dan kai ikirari in ba ku tsayarwa baka tsayarwa ikirarin ka hujjoji da abun nan ba to duk masu ikirari duk masu wato masu ikirari abna'uha masu yin da'awa ko masu ikirari adiyau dukkanin su masu da'awa ne kawai sai in an je kotu wanda ya furubin ga hujjojinsa ga shaidunsa to wannan shine da awarsa za a yi furubin ɗinta amma ba haka ba da kai duk lokacin da ka ce haka naka ne wannan ya ce ba naka ba ne dukkanin ku masu ikirari ne masu da'awa ne in an je kotu wal bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara da haka ana zuwa ina dalili ina hujja babu kai ina dalili ina hujja ya gabata shikenan kama yusi ikhwanihi ahli sunna kaman yanda yake yin wasiya ga yan uwansa ahli sunna bi an yafhamu manhaja ahli sunna da ya kamata fa su fahimci tafarkin ahli sunna wal haqqi da gaskiya fahum ahlul yaqaza domin su ne wayayyu mutane su ne wayayyu ma'abota watsakewa an kana neman wayayyu mutane su ne hadiru zihin su ne masu kaifin fahimta kaulan a magana wa amalan da aiki wa atiqadan da kuma aqida ula'ikan ladina hada Allah wa'annan su ne wanda Allah ya shiryar da su fa bi hudahu muqtadi kai koyi da irin shiryar su Allah ka shiryar da mu muna da lokaci kun fi umurika kulliha mutawassitan kun fi umurika kulliha mutawassitan كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان ويكن متوسطا كذا ما تكاتكيا في أمورك تكين الأمر كلها ديكا كاركا وشي مكا إيدا روا كوشي إياكا kar kuma ka dinga sanda a baka a can baya kun mutawassidan ka zama tsakatsaki fi umurika kulliha khairul umuri awsatuha fi cikin al'amuran cikin al'amuran ka gaba daya adilan wannan shine adalci bila naqasin ba tare da tauyewa ba wala rujhani ba tare da karkata ba ko nauyi an gane ko ba tare da rinjayen rinjayarwa ba baka yi tawaye ba nan kuma baka yi nauyi ta can karin jaya ba yuwajjihu rahimahullahu ta'ala al-imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala yana fuskantar da mu bi annahu yajibu 'ala al-muslim cewa wajibi ne akan musulmi an yatawassata fil umuri kulliha ya zama matsakaici a cikin al'amuransa gaba daya duna ma ziyadatin ba tare da yayi ƙari ƙarin da ya wuce iyaka ba aw nuqsanin ba tare da yayi ragi ya tauye ba fa khairul umuri awsatuha duk rayuwarka inda zaka dauki wannan khairul umuri awsatuha da ka zauna lafiya ko a kasuwa ne ka dauki wannan salon zaka in dai ba wata jarabawa ce daga Allah ba da wuya ka kare akwai wanda karewar jaron su ai ba sa amfani da wannan hadisin khairul umuri awsatuha an gane ko inda zaka dauki mazhabi na tsaka tsakiya cikin rayuwarka to ba za ka sha wahala ba irin yadda ake abin nan kuma suka ce duk mutumin da ke tafiya a tafiya matsakaiciya to ko da ya yi ƙasa ba a gane an gane ko don dama baya ƙura akwati shi kullum yana da naira dubu ɗaya to kullum ya baya wuce ɗari biyar sai samunsa ya dawo ɗari bakwai zai ci gaba da kashe ɗari biyar har yanzu yana da ɗari biyu kai ko da kake samun dubu-dubu kake kashewa kana fadawa kwata za a gane ka shi sa da ka dawo samun 500 sai kuma rigima ya za a yi da cuwa-cuwa da kama-kama da rigima ya za a yi a samu cikon 500 a cigaba da rayuwa na fata gane amma dubu ɗaya sai kake kashe 500 to ko 500 din wata rana ta dawo ake samu sai a ga dai rayuwa ka bata canza ba عليك بأوساط الأمور فإنها نجاة ولا تركب ولا تركب ضلولا ولا صعبا haka wani mawaki ke ta alaika bi awsadil umur ina baka shawara na hore ka da al'amura tsakatsakiya duk al'amarin ka yi tsakatsakiya fa innaha kaga tsakatsakin nan najatun anan tsira take anan tsira yake ko a addini tsakatsakiya ake so ka zama kar ka zama mai wuce iyaka kar kuma ka zama kai gaba daya kana can baya ma ba ba ba ma san da ba ma san da kai ba a'a ka zamanto kana tafiya a tsaka tsakiya haka al'amuran rayuwa ka dinga tafiya a tsaka tsakiya a harkar tafiyar da iyali ka dinga tafiya a tsaka tsakiya fa innaha najatun domin tafiya tsaka tsakiyar nan anan tsira yake wala tarkab dalulan karka bar abu karka hau abun hawa mai laushi wala sa'aba karka hau mai tsauri kuma an gane ko lokaci yayi da sai mu tashi wa kadwa safar insha Allah abinda muka karanta zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah